الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a karatunmu da muke cikin usulul tafsir wanda wannan shine darasinmu ko majalisinmu na hudu kenan wanda kuma yanzu galibin masailkin da muke kawo muna bayani ne cikin littafin dirasat fi usulul tafsir na ustaz dr muhammad kabir yunus rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to tafsirul qur'an ala dawi maqasidihi wa tahtahu faqratani akwai kinan faqra biyu ko nukta biyu fi ta'rif al-maqasid ash-shar'iyya me ake nufi da maqasid ash-shar'iyya ilimi ne wanda yake da buƙatar dalibi ilimi ya san shi ko ba haka nan bane da ilimi ne wanda ma yana karkashin usulul fiqh amma yanzu malamai sun fara fitar da shi a matsayin ilimi mustaqil wanda ake karatun shi a jami'o'i an gane ko wa turuqu ma'rifatiha kuma ya za a san waɗannan maqasid hanyoyi tunda in ba a san hanya ba ai ba a zuwa ba za a kai ba ga manufar da ake so a kai gare ta nuqta ta bi fi tafsiril maqasid fi tafsiril qur'ani bi maqasidihi ya ake tafsirin alqur'ani da maqasid kin shi manufofin alqur'ani الفقرة الأولى فقرة تفرقو في تعريف المقاصد الشرعية أي تعريف مقاصد التعريف اللغوي والاصطلاحي وأنا أنا بقاطع طالب علمي يسند wannan. المقاصد في اللغة جمع مقصد منفى أنغانيكو مقصد مأخوذ من القصد وهو إما اسم مفعول مثل المأكل والمشرب أنغانيكو تو ديتي اسم مفعول نن اسم مفعول نفي إلي ثلاثي بذو قوى على وزن مفعل سيدي نمتو على وزن مفعول إيه نن سيدي أكراشي با اسم مفعول با أنغانيكو ban san dalilin da yasa ce mai ismu maf'ul ba amma a fahimta ta maf'ul maqsud ya kamata a ce an gane ko kenan bai zama ismu maf'ul sai dai ya zama to ko ismu maf'ul yace misal ma'akal nan kuskure da ma'akal ai kaga maf'al ne wal mashrab wal malbas sai dai a dauke shi kuma ismul makan ko ismu zaman aw masdarun mimin ko masdarun mimi dama fi'ili idan yana da harafi uku an gane ko to da ismul zamani da ismul makan da almastarul mimi suna iya haɗewa muna gane ko in kuma shi da harafi hudu to nan ne kuma sai abu su zan hudu ko in yafi harafi hudu an gane ko kama al-mukhraj daga akhraja yukhriju ismul fa'il mukhrij ismul maf'ul mukhraj to nan hudu suke haduwa da ismul maf'ul da zarful zaman da zarful makan da almastarul mimi nan kuma sai siyaki zai bambanta maka me ake nufi duk da yake akwai talazumi tare da su tunda in an ka samu abin da an ka fitar sai an samu lokacin da an ka fitar sai an samu wurin da an ka fitar sannan kuma fitarwar sai ta kasance kenan hudu din suna tafiya tare ne mun gane ko ilmu sarfi yana da muhimmanci mithlul maghnam kamar wurin ganima wal maghram wurin asara garama kenan wal ma'sam wurin zunubi an gane ko to almuhimmu dai kalma ta almaqsad da lugha tana da ma'anoni daban-daban suna da yawa ba sai mun tsaya ba mai so ya koma cikin wani littafi mal maqasid ash-shar'iyya inda Sheikh Muhammad al-Amin ash-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin bahas ne na takarruj da aka yi a jami'an Madina wanda ya kawo ma'anoni sun fi sun kai ma'ana goma sai kuma al-maqasid fil istilah ash-shar'i a cikin istilah na shari'a an kace maqasid me ake nufi to almuhimmu malamai suna da ta'arifata da dama zaka isa akwai ta'arifat da dama babban malamin da ya fice a cikin wannan ilimi a duniyar musulmi shine imamu shatibi in an kace imamu shatibi kala biyu ne akwai imamu shatibi na ilmul qira'at akwai imamu shatibi na ilimin shari'a wanda a da littafi al-muwafaqat kuma yana littafi al-i'tisam to wannan imamu shatibi na shari'a shine ake zance a nan mun gane ko to a duniyar musulmi ana ganin shine shi ilmul maqasid can da magabata suna magana kan shi amma ba su assala shi ba suka yi mishi wato faɗi ka'idodin shi da manufofin shi kwarai da gaske ana ganin shi Allah ya ba wannan dama kamar yadda da ilmin usulul fiqh a rarrabe yake malamai sun san shi ba dan busan shi ba amma ba tsaya an kamar da hankali don yin littafi kan shi ba imamu shafi'i shi ya fara tsayawa ya keɓe littafi akan wannan maqsad ke sai littafi ar-risala ta imamu shafi'i cikin usulul fiqh ba risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani ba cikin fiqhul malikiyya mun gane ko to madalla sai an ka ce bi anna hal ghayatu allati wada'at ash-shari'a wudi'at ash-shari'atu li ajli tahqiqiha kenan su al-maqasid sune al-ghayat manufofi da ake son a cimma allati wudi'at ash-shari'a waɗanda an ka dora shari'a li ajli tahqiqiha dan a tabbatar da waɗannan manufofin li maslahati al-ibadi dan maslahar bayi ba maslahar Allah ba duk abin da Allah ya shar'anta to dan maslahar mota duk umarnin da Allah ya yi in mun kai alkhairin gawa zai dawo gare mu duk sharrin da Allah ya hana idan muka aikata gawa zai dawo gare mu shi yasa ba mu zalunci ko ba in ba kaunin mu ba da mutane sun gane da ba su yi fada da masu yi musu wa'azi ba da da'awa shi yasa duk waɗanda sun kai kiyayya da annabawa karshe ya takkai su qalu ya wailana inna kunna zalimin ina fata abin ne shi yasa duk wanda ke fada da malamai na gari na Allah ba malamai ba yan ciwa-ciwa malamai na Allah waɗanda ga faɗi abinda sun kace in kana ƙeya da su kanka na kaka kashewa domin abinda suke isar maka da sako ba magana ka sauta ba ba su suka kawo Qur'ani ba suka kawo hadisi ba a Allah ya ba su ilimi su isar da sako in ka ɗauka to in baka ɗauka ba kuma gari ka ta ƙari da Allah ya ce kada a sha giya kai da in ka sha giya kai na zaka tozarta kai na ciwon siros zai kama ka halaka an fahimce ni kai na hankalinka zai bushewa sannan da Allah ya ce ka ayi zina a'a in sida ta kama ka sida ba ta kama Allah an gane ko kai na sida za ta kama kuma ta kashe ka ka halaka kenan duk umarnin da annan duk maslaha shari'a gaba yi take dawa ba ta dawowa ga Allah ya kamata mu fahimci wannan da kyau yawwa to maqasid malamai sun kasa su ila al maqasid ila salasati aqsam gida uku akwai al maqasid al amma ya an ce maqasid al amma sune maqasid waɗanda suke sun haɗe komi da komi ina fata an fahimce ni to waɗannan maqasid ana kiransu maqasid al amma bincike kansu yana da faɗi kwarai da gaske shi ne waɗansu malamai sun kasa su gida shidda waɗansu kuma sun kasa su gida wato biyar an gane ko shi ne al-maqasid na hifzuddin an gane ko malam ya kashi hifzuddinihim a tsare addini an gane ko akwai bayanai ya ake tsare addini ga ayoyi ga hadisai ga komi akwai hifzun nafs kiyaye rayuka ayoyi da suke nuna kiyaye rai da hana kashe rai da hana ka kashe kanka suna nan suna da yawa da hukuncin wanda ya kashe mutum da wanda ya kashe kanshi duk dai suna nan hifdul uqul kiyaye hankulla shi yasa aka hana shan kayan maye da kuma uquba ga wanda ya sha ai mai bulala 40 ko 80 akan sabani wa a'radihim da kiyaye mutuncin su shi yasa an ka kawo kazahi an ka ce wanda ya kazahi ga hukuncin da za a yi mishi kuma wanda ya ce wani yayi zina in ce dubu suka hudu ba ai musu bulala 80 misali dun duk ake mutuncin mutane da wa amwalihim da kiyaye dukiyar mutane shi yasa an ka ce mutum ya sata a yanke hannunsa ina fata ana fahimta ta wa naslihim kuma a kare dangantakarsu an gane ko kada a yi zina saboda an kai zina sai nasli ya shiga cikin juna mace ta kawo katon kaddara cikin gidan mutane kuma ba dan su ba kuma yayi gado tare da yan halatta ina fata an fahimce ni to waɗanda abubuwan duka ana kiran su al maqasid al amma duk wani maksad da za a faɗa bai wuce waɗannan ɗaya biyu uku hudu biyar shidda ina fata an fahimce ni to waɗansu malamai sai su taso guda biyar domin suna haɗa hibzul irdi da hibzul nasl da wuri guda ana gane ko to waɗansu malamai suna kiransu al-maqasid wasu kuma malamai sai su kira su ad-daruriyatu sit larurori guda shida waɗanda rayuwa ba za ta taɓa kyautata ba ta yi kyau sai da an kiyaye su waɗansu malamai ko in ce wani malami tun da shi kaɗai ne na ga faɗi wannan Abdullah bin Muhammad al-Amin al-Shanqiti wato Abdullah dan Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kira su aljawahiru sit aljawahir gwalagwalai abubuwa masu tsada an gane ko wanda cikin littafinsa da ya yi ilajin ƙur'ani lil jarima ba sani ko an fahimta ba to dan ya kawo wannan binciken shi ne na masters me yasa an ka kira su maqasid saboda shari'a manufofin tana tabbatar da waɗannan me yasa an kira su daruriyat saboda in babu su rayuwa ba za ta yi kyau ba lalura ta abin ya zan dole tilas sannan an kira su aljawahir gwalagwalai domin abubuwa na masu tsada tabbatar da su a cikin al'umma akwai waya mun gane ko to sai a riki sai al-maqasidul khassa maqasid khassa ke bantattu waɗanda sun shafi wani yanki maqasidul shari'a fi ahkamil usrati wal aila hukumce hukumcen shari'a manufofin shari'a game da usra fami wal a'ila da fami da haka nan daina an gane ko duk abu guda na a'ila an gane ko usra daga al'asru ne shine abin da yake gaba daya ja'a bi asrihi kuma al'a'ila daga wanda kake daukar nauyin shi na wabda bi man ta'ulu an gane ko ala ya'ulu ma'ana ya dauki nauyin iyali dan nan malam Bahaushe ce iyali al'iyal ai larabci da an gane ko to manufofin shari'a cikin iyali suna da yawa daukar nauyin su tarbiyyantar da su kaza kaza kaza kaza nan ma sai ka rubuta bincike ba littafi guda ba sai ka rubuta littafi sun kai 100 maqasidu shari'a fi tasarrufat al-maliyya maqasudin shari'a a cikin tasarruf na dukiya dukiya akwai manya manyan ka'idodi da shari'a ta aza guda biyu duk abin da zai shigo karkashin waɗannan guda biyu ne zai shigo wato husnun nazar fi iktisabil mal wa husnun nazar fi masarifil mal ita dukiya ka'idodinta guda biyu ne a kyautata ta inda za a samo ta a samo ta ta halatta a sata wurin da ya zama tona halatta to daga nan duk hanyoyin sai ka ta nemo su kenan duk kuma wurin da ba na halatta ba kishiyar wannan ne shari'a bata yadda da shi ba bata yadda a nemo dukiya ta hanyar da bata dace ba kuma bata yadda a sata ta hanyar da bata dace ba sai ka shiga cikin bincike maqasidu shari'a fil mu'amalat al munaqida ala al abdan manufofin shari'a a cikin mu'amalolin da anka kulla akan al abdan jiki al amal wal ummal ma'aikata ya za a kiyaye haƙƙin ma'aikata ya za a kiyaye haƙƙin mutum idan ya yi aiki don da za ka yi ɗaukar mutum aiki ni an ka ce ka biya shi kafin zufin shi ya abin nan ina fata ana fahimta ta yawwa gashi nan kuma yanzu kamfuna sun cika duniya miliyoyin mutane ko biliyoyi suna aiki a kamfuna ya hukuncin aikin su yake maqasidu shari'a fil qada'i wash shahada a cikin al hukunci wash shahada da shaida wannan kotunan duniya suna nan da na ƙarya da na gaskiya maqasidu shari'a fil uqubat maqsadodin shari'a cikin uquba me yasa an kace ayi uquba an gane ko yawwa da an kace in mutum ya shagiya ayi mai kaza in yayi zina ayi mai kaza in yayi sata ayi mai kaza abadan ana son ayi mai wannan abin da ba saboda al'umma ta tsarkaka kuma wani ya ji tsoro shi yasa muka kawo cewa zancan waɗanda suke suka zuwa ga shari'a da cewa in mutum in baiwa ta yi zina in ta yi aure shin me za a yi mata an gane ko sai an kace to fa alaihin nisfu ma alal muhsanati min al azab to al muhsanat in bu su yi aure ba suna da bulala ɗari ko ba kadan bane ma'ana wanda a iya wanda ba baiwa ba to idan ta yi zina budurwa za a yi mata bulala ɗari to nisfin shi shine hamsin to in ta yi aure kuma kisa za a yi mata to yanzu ita ko menene rabin kisa sai an kace a yanzu su inda suke son su mace su ce kenan hadisi ne kawo wannan ba za a yi da shi ba iya inda suke su tunda babu rabin kisa ana yi abugi mutum shi su ma a ɗauke shi rabin kisa da nan shi wuce lahira ba san kuma na fahimta ba sai an ka ce a'a a dawo zuwa ga al-maqsadul asli ko mun ce ai mata bulala 100 ko mu ce a'a a tsaya ga bulala 50 ko kuma wadansu malamai suka ce to nisfin a sai zuwa ga 100 to amma a takaicen takaitawa shine cewa menene maqsad na uquba maksad na ukuba shine a yi maka ita don gobe kakka aikata ko ko don kan wani ya aikata irin abin da ka aikata tunda wanda an ka kashe ai babu a ce gobe kashe aikata muna ganewa to da yake bawa in an kashe shi muna ganewa to ai akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mai gida shi yasa sai shari'a ta ce ai mai bululi a bar shi dare maksad na ukuba ba shine a kashe dan adam ba a'a ko da mutanen da shari'a ta ce a kashe ba don ana so a kashe suna ba in mutum ya kashe da shari'a ta ce a kashe shi ba don wai ita shari'a tana so a kashe shi bane saboda in ba a kashe shi ba al'umma ba zan zauna lafiya ba yawwa to don haka waɗanga maqasid suna da yawa maqasid shari'a fi abwab at-tabarru'at manufofin shari'a a cikin babi na at-tabarru'at wato yin sadakoki waɗanda ba wajibi ba shine tabarru'at an gane ko maqasid shari'a fil ibadat maqsadin shari'a a cikin ibada kowace ibada sai ka dauko ta kenan bincike ne mai yawa me yasa shari'a ta ce ayi kaza me yasa ta in kana son ma shi ilmul maqasid ma ka gano shi shi na waɗansu sun ka sace sai sun ka maida shi irin sibga ta turawa sai a ce falsafa falsafatul ahkam falsafatul ahkam a ba falsafa za a cewa ba maqasid to shi ilmin maqasid gaba ɗaya in kana son ka iya shi ka iya shi cikin kalima guda na ya kare kaf arma da ka iya wadda kalima ka gane ta to makasidu shari'a sun kare in an kawo ma maudu'i dubu sai ka fitar da makasidu shari'a a ƙarshen su in haram na in halat in halat na limaza amarati shari'atu bi kaza in haramna limadha mana'ati shari'atu kaza shikenan in an ka gakka ji tsoro shi yasa duk mutumin da bai da ulumul ala a cin mai cikin karatu bai da waya yanzu in ka san wannan ka huta ana zuwa an ka baka mawdu'i na sallah sai ka ce maqasidu shari'a fi salah sai ka ce limadha nusalli لأن الله أمرنا بالصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن الصلاة مناجاة بين العبد وربه لأن الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء السابقين ina fata mutum li kaza li kaza li kaza li kaza li kaza dan nan ka tattara waɗannan ka riƙe ga kanka kai ta watsawa da ayoyi da sai sai ka ƙari ka san inda kai gobe sai aka maka wani mawdu'i kuma sai ka ce limaza to in ka ɗauka limaza limaza limaza at-ta'lil shine aslin ilmul maqasid mun gane da kyau to sai al-maqasidul juz'iyya shine bangare na uku bayan mun yi al-maqasidul amma al-khassa al-juz'iyya wa hiya al-maqasidul lati istahdafaha ash-shar'u inda kulli hukmin min ahkamihi sune maqasid na shari'a inda wato waɗanda istahdafaha ash-shar'u waɗanda shari'a ta nuface su inda kulli hukmin min ahkam kowane hukunci yawa gashi nan ya kawo misalin salat ككون المقصود من شرع عبادة الصلاة ذكر الله وطهارة النفس وتزكيتها كما كان بني zakka ka gani shi sai nake cewa kowace ibada to ibadodi kuma yawa gare su banda Allah ya dan sai iyaka su to sai mu je zuwa ga abu na biyu turuqu ma'rifati al-maqasid al-Qur'an wadanne hanyoyi ake bi a san maqasid na shari'a tunda na Qur'ani yace maqasidul qur'an wa tu'rafu maqasidul qur'an bi umurin an gane ko ga abubuwan da ake ganewa sai ka rike su da kyau ma'ana waɗanda su ne ka'idodi na farko annasu ala zalika qur'ani ya faɗi wannan ƙarara shine malam bahaushe ce nassi naw'ani wa zalika annasu ala zalika naw'ani al awamir wan nawahi an gane ko umurni da hani wasiyagul ibaha da sigogi na ibaha wata khayiri da ba da zaɓi in ka gada maka in ka gada maka bari fa innal amra bi shay'i domin in an ka umurce ka da abu ko yin umurni da abu ya dullu ala qasdi husulihi yana nuna ana cewa ana son a tabbatar da wannan abin wannahi wannahya anhu in an ka hana abu ya dullu ala qasdi adami husulihi yana nuna ba a son a aikata wannan abin wat takhyiru ya dullu ala tawsi'a shi ko in an ka baka zabi kenan an sauƙaƙa maka an yalwata ba abu na biyu in ana so a gane munasaba cikin qur'ani at-ta'lilu shi yasa nace maka shi ilmul maqasid yana ginuwa ne akan umurni da hanji in an ka umurce ka akwai amfanin da ake son a tabbatar ko naka ko na al'umma tare da al'umma in an ka hane ka akwai sharrin da zai faru gare ka shi faru ga al'umma kaga maqasid ke sun fito to kuma na biyu at-ta'lilu wa dhalika bin nass 'ala al-illa aw al-hikma Allah shi wadi illa ko hikimar da ta sa an ka ce abu aw al-ghaya ko ko manufar da ake son a cimma ta ƙarshe awil maslaha ko maslaha da a ƙarƙashin wannan wa zalika imma bit tasrihi ko ko a faɗi wannan abin ƙarara a kururu tas in ji malaman zauri awil bil ima'i ko ko ayi ishara shine ima'i daga aw ma ayumi'u ima'an asalin wannan ya'un wawun ne an gane ko aw jaba yujibu sai a ce ijaban ba a ce ijaban ba domin saboda kasra ta gabaci wawun yace to hasba ma dakarahu al usuliyun kamar yadda malaman usulul fiqh sun ka faɗa fi masalikil illa a cikin masalik hanyoyi na illa hanyoyi ne guda goma sai ka sai ka karance su an gane ko masalikul illa wani malami na manta sunan shi a ƙasar misra in ban manta ba ya rubuta doktora akan masalikul illa ta kai kusan safha 100 zuwa 600 inda na tuna sunan shi da na ga muku masalikul illa inda usuliyin wanga dai masalikul illa hanyoyin da ake bi a samu illa guda goma ne to amma kowanne da ya yi bincike kansu sai da ya rubuta doktora muna ganewa ko yawwa kenan hanyoyi na farko hanya ta nassi nassi kuma shina da hanya biyu mu rike da kyau ko hanya awamir wan nawahi ko hanyar ta'lif hanya ta biyu almunasaba wa tazharu almunasaba min as-siyaqi aw al-lihaqi munasaba tana zuwa an gane ko cikin siyaƙin zance aw al-lihaqi ko ko abin da ya zo baya daga lahiƙan min awwalin nassi ko farkon nassi au akhirihi ko ƙarshen shi au khilalihi ko tsatsagiyar shi au muqaddimatihi ko ko abin da ya zo gabanin nassi muqaddima an gane ko muqaddima nan ba farkon nassi ba yana nufin bayanan da aka yi kafin a kawo ga nassin shine muqaddima aw nata'ijihi ko ko abinda za a fitar karkashin nassi shine nata'ij resulta ko result in ji masu karatun english to kaga wannan ita ce munasaba ita ma munasaba tana da cikin masalikul illa an gane ko to sai al-istiqra al-istiqra shine bin diddigi bin diddigi in ji malam bahaushe eh yace imma amman kina akwai al-istiqra al-am wasu na kiran shi al-istiqra tam sannan kuma wa imma khassan akwai al-istiqra al-khas keɓantacce shine suke kira annaqis in ji waɗansu malamai fal'amu shi al-istiqra al-am kenan huwa alladhi yutlabu bihi ma'rifatu al-maqasid ash-shar'i al-amma shine ake son a san maqsad na shari'a na gaba daya waɗanda sun haɗi wal khasu huwa alladhi yutlabu bihi ma'rifatu maqasid ash-shar'i shine wanda ake son a san manufofin shari'a ta hanyar sa fi majalin khas a cikin wani bangare ke bantacce hasba ma sabaqa dhikruhu kamar yadda ya gabata an yi ambaton shi wannan na abin da ya kawo yace wa huwa aqwa turqi ma'rifati maqasid ash-shari'a shine mafi karfin hanyoyin da ake sanin manufofin shari'a ba'da nassi sarih bayan nassi sarihi wanda ya fita karara wallahu a'lam sai ka number 1 abinda yasa zan faɗa ma wa number 1 in ka diba can kasa sai ta unzur al muwafaqat lil shatibi kaga dan ka san shi imamu shatibi ya fice a wannan bangare muna ganewa to amma duk da haka duk da haka akwai al istiqra'u tam cikin al-istiqra'ul khas muna gane ko tunda shi khas yana magana ne kan wata juz'iyya ta shari'a am kuma yana magana akan maqasidul amma to cikin al-maqsadul khas muna ganewa akwai al-istiqra'ut tam akwai al-istiqra'un naqis tunda ita kanta juz'iyyat ana iya ai mata istiqra'i tam ta kowace fuska wani lokaci sai ai mata istiqra ta maqsad al-khas ina fata ana fahimta ta to kafin mu shiga cikin wannan abubuwa ne waɗanda na gaya muku akwai doktora da an ka rubuta da yawa daga cikin ɗalibai waɗanda ba su abin al-istiqra ba sai su dawo sai ka suna cewa ai waɗanda abubuwan shirme ne ba su da wani asali to dole sai mun yi hattara ba duk abin da abba ka sani bane ba ilimi bane shi abu in ka ji shi ce a baka dalilan shi in kana da wayo sai ka dubi dalilan in ka yadda da su ka karba in baka yadda baka aji amma cewa don baka san abu ba ba ilimi bane to waye gaya maka kai ka san komi wannan yana daga cikin abin da dan adam yake fada cikin matsala don wani gani suke a shi ya san komi shi yasa sha'ir yace qul liman yad'i fil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u in baka san abu ba gakka ce babu shi ce a kawo dalilai hatu burhanakum in kuntum sadiqina to shi wannan malamai suna fadar shi a wurare daban-daban ya zo cikin alqur'ani shi wannan al-istiqra din amma alal aqalla bari mu dauki misali daya an gane ko a cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa samaniyata azwaj da mushrikai suka haramta waɗansu dabbobi suka halatta waɗansu dabbobi da molonka a irin yadda ta yi musu daɗi ƙaton ƙaddara ya ce ya ƙoshi sai ce kaza haramna kaza halatta sai Allah ya zo da ana tattaunawa da su sai an kace to samaniyata azwaj nau'i takwas na namiji da mace namiji da mace ko ba ka dan bane ma'aurata ne guda takwas ko nau'i qul azzakaraini harrama shin mazajen na an ka haramta amil umsa yayi ni ko ko matan na an ka haramta kenan shin dalilin da yasa an ka haramta su don suna maza ne to kenan ba a haramta waɗansu maza a bar waɗansu tunda in dai na mazantaka ce ke sa wato duk maza ne amil umsa yayi ni ko ko don suna mata na to in don suna mata na kenan duk matan za a haramta ba a haramta wasu a halatta wasu amma shtamalat alaihi arhamul umsa yayi ko ko abinda mahaifin nan waɗancan sun ka ɗauka ne sun ka ƙumsa kenan in don saboda suna ma'aihawa ne da namijin da mace babu wanda bai zama cikin ma'aihawa muna ganewa kaga na Allah yana son ya bi diddigi nafsi ne shar'i kuma ya tazammanu dalilan akli ba sani ko mun fahimta ba domin alqur'ani yukhatibu al'uqul ana magana ne da masu hankali la'allakum tatafakkaruna to tunda kun haramta kun halatta yanzu ku ba mu hujja in dan namiji ne to ya kamata duk maza su haramta in dan mazakuta ne kenan in dan matantaka ne to duk matan ya kamata su yi su haramta to in kuma dan saboda sun taba zama cikin mahaifa ne duk sun ya kamata su haramta da namiji da mace don babu wanda bai zama cikin mahaifa ba to yanzu nan aqliyan babu wata hujja mun gane ko to yanzu in babu hujja aqliya sai hujja naqliya wadda an ka cira to daga nassi sai ce am kuntum shuhada a idh wasakumullahu bihada ko kuna da wata shaida kuma daga Allah kaga dai babu nassi daga Allah kuma in kasancewa su maza na ya kamata haramta maza duka kun ka haramta wasu kun ka halatta wasu in don kasancewa su mata na kun ka halatta wasu kun ka haramta wasu ya kamata duk a haramta su in don kasancewa su cikin haifa na ya kamata dukkan su a haramta su to duk babu wannan sai Allah ce to faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban yudhil nas bi ghairi ilm kina yanzu babu wata hujja da ta yi saura to shine istiqra'i istiqra'i ana yin shi akan duk sai an bi diddigi galibi ta mushi sai an bi ta ko ina kamar mutunna sai a ce maka bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa bai sama bai ƙasa ya zan babu kenan amma in muka cika shiddan ba ana yi tumashi na can wancan bangare muna garewa na ba da ne ga abin da za mu iya garewa eh Allah ya ce muke to duk da haka za ku istiqra yana da hanyoyi akwai shi cikin wurare daban-daban wasu suna kokarin su ce babu istiqra amma akwai dalilan shi kawai dan Allah mu daina bata maka mu lokaci eh shi yasa shi malama yace aqwa abin nan turk bayan nassi alfakar saniya fakara ta biyu fi tafsirin ƙur'ani bi makasudihi ya ake tafsirin alƙur'ani da manufofinsa an gane ko? to tafsirin ƙur'ani da manufofinsa ya ce al'asulu fi itibarin makasid asali a wajen hankalta mashi ne itibar المقاصد منفوفي في تفسير النصوص أو جن فسر نصوشي وعدم الأخذ بمجرد حرفيتها با أكربا مجرد حرف نا حرف بأنا نفهم حرفي بكلمة an gane ko daf'u ta'arud don a tunkuɗe ta'arud cin karo da juna wata naƙud da warware juna daga na ƙabari wal ikhtilafu da saɓani an nususil kitabi wa sunna daga nassi na alƙur'ani da sunna وقد قال الله تبارك وتعالى الله يتي أفلا يتدبرون القرآن شن بس تدبرين القرآن ولو كان من عند غير الله دا يازو دا وجن ونن الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دا أنسى مسابقاني من يوا نا انتبه ba ana nufin ba tun daga wajen Allah ne akwai sabani dan kadan ba haka ake nufi ba ko guda babu cikin shi an gane ko nan dan mubalaga da ce walau kana min inda ghairi Allah na ana hankalta ma da ba wajen wani Allah bane da sabani mai yawa za a samu amma da ke daga wajen wani Allah daga wajen Allah na ba a samu sabani shi ake nufi na biyu ikhtilafin da ake nufi ikhtilaf na cin karo da juna shi yasa annasku ba cin karo da juna bane Allah da ya kawo wani hukunci daga baya ya shafe shi ya san da zai shafe hukuncin ba tufka da walwala bane muna ganewa sannan sabani na surori ba shi ake nufi ba wata sura ta wata sura tsawo wasu kalimomi sun saba ma waɗansu kalimomi ba irin wannan aka zance ba wata kira'a ta saba ma wata kira'a ba wannan sabani aka zance ba muna ganewa to shi yasa malamai suka tashi tsaye suka yi littattafai kan nuna nassoshi ba su ci karo da juna ba ilimi ne mai zaman kansa cikin taimakon Allah da rahama Allah da falala ya ba mu iko mun yi karatu a sunna TV EKS na wannan fanni musamman fannin alkur'ani littafi biyu ne dauka littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin da littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi wanda mas'ala 1236 ke cikin shi Allah ya taimake ni cikin dan lokaci kadan ni karatu na waɗannan littafan kuma ni ƙari halaka 259 sai an ka zo an kai halaka ta 260 aka ciki ma'ana zama na ƙarshe don tattaunawa kan yadda karatun shi suna na ana ɗorawa muna ganewa kuma cikin hadisi ma akwai irin wannan ta'wilu mushkilul hadith ko mukhtaliful hadith na na ibnu kutayba mukhtaliful hadith da mushkilul athar na imamu tahawi yadda in wanga hadisin zaka ga ya ci karo da wannan kuma malamai suna bincike akan su musamman ma a wannan zamani an ƙara tashi tsaye akwai wani ya rubuta doktora a jami'atu ummul qura ta makka da ake kira doktor ahmad ina ganin bin abdul aziz al-qusayyir الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم akwai kuma al-ahadith wani da yayi magister ko Sulaiman Dubaikhi ne ko Dumaiji ne na dai manta ya yi littafi bahasin sa ina ganin na masters ne al-ahadith jam'ul ahadith al-muta'arida min as-sahihayn ya dauko fil aqida hadisan da ake ganin sun ci karo da juna cikin aqida sai ya dauko na sahih bukhari da sahih muslim saboda su ba a zancen shakka wajen ingancin su ban sani ko mun fahimta ba dan haka ana bincike kaga in ka samu waɗannan ka hada kaga ka samu cikin qur'ani akwai littafai da dama amma waɗannan musamman shi wajen qur'ani na dauki waɗannan saboda naga sun fi kawo matsaloli shi shankiki ya hima ta'sili ya faɗi ka'idodin shi kuma wancan galibi zaga ya kawo matsaloli masu yawa to sai da hada guda biyu da kuma waɗanda mun ka ƙara waɗanda Allah ya taimake mu tana yawan wani lokaci mu tuna da wata mas'ala ba cikin su take ba sai a ƙara da ita ilimi ne mai zaman kansa to nan da an ka ce babu ta'arud ana son a kai bi mujarrad harfiyatiha intabih mutane suna da matsala shi nassi ba a kore dukkan ma'anarsa irin mazhaba ta 'yan ramziya da 'yan hadasa da 'yan batsuniya da 'yan haƙiƙa sai su kore ma'anar nassi su bashi wasu ma'anoni can daban wannan sai ya kai ga mutum ga ilhad ya saki hanya muna ganewa shi kuma nassi ba a cewa kullum abi lafazin shi asali zahirin nassi ake bi amma in zahirin an kaga bai biyuwa to dole sai an juya an samu wani dalili na shari'a wanda ke nuna ba zahirin ake nufi ba in tabe kenan al'aslu zahirun nass ba a koma ma tawili zuwa ga nassi sai in an ga zahirin bai fassaruwa tunda nan ne kuma masu fassara ta aqida sun kai ta samun matsala da an sifanta Allah da rabu sai su kori zahirin nasu sai su kawo wata ma'ana alhali ko zahirin yana fassaruwa a mai da kaifiya zuwa ga Allah don zatin Allah ya bambanta da zatin halittunsa ban sani ko kuna fahimta ba yanzu ya an ka ce hannayen Allah bal yadahu mabsuta tani shi hannu dan adam yana da hannu ko ba ka nan bane raƙumi na da hannaye na gaba ko biri na da hannu to ai da hannun biri da hannun ɗan adam ɗaina to in ya zama to zatin ɗan adam da zatin biri da sun ka bambanta hannayensu sun bambanta to shi ma Allah tun da zatin shi ya bambanta da zatin halittu laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir kaga sai da ya kore kamantuwa daga halittunsa nafiyul mushabaha sannan asbata li nafsihi as-sam'u wal basar hasba ma yaliqu bi jalalihi yadda ya dace da shi ina fatan sai kai al-iman bima wasafa Allah bihi nafsuhu fi kitabihi aw bima wasafa bihi wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadith as-sahih thumma qa'ida ta uku kamar da shinqiti yake cewa qat'u tam'i an idrak al-kayfiyya ka yanke kaunar zaka sani da kafiyar tunda baka sani da zatin Allah take ba la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir wa la yuhituna bihi ilma to cikin haka ne zaka samu in ka rike waɗannan ka'idodi guda uku sai ka huta gakka shiga cikin wata rigima domin in ka ce a'a bali ya dahu ba hannayen Allah ake nufi ba sai ka ce ni'imomin Allah ake nufi to kaga ai ba Allah da yake da ni'ima ba wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi kaga abinda kai ba gurbi harin ka hoda cikin shi in ka ce kudura Allah ake nufi sai su maka a'a to ai Allah ba su fanta bayin shi da kudura kaga abin da kai ba gudu ka hada cikin shi shi yasa waɗannan abubuwa yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimce su to nan harfiya dai abin da ke son in ce in mutum ya zamanto mai riko ne da harafi sai kaga galibi jumudi zai same shi saboda kullum yana son ya fassara nafsi da zahirin shi akwai lokacin da zahirin bai fassarwa akwai in ka ce zuwa ga batini to kuma shi ko sai ka bace karshe ka zama mulhid baka aiki da nafsi a'a al'asulu za a yi aiki ne da zahir wannan matsala tana da muhimmanci shi yasa ko cikin kowane ilimi shi ilmul maqasid kamar yadda yake kamar ilimin balaga ne cikin lugha cikin lugha in kana koyon nahwu da sarfu galibi kullum kana tafiya ne da zahiri to a wani lokaci in an ka zo cikin balaga sai a ce maka kazan nan ba shi aka nufi ba shi an ka kawo amma ba shi ake nufi ba kenan ilmul maqasid na lugha shine ilmul balaga wanda bai karanta ilmul balaga ba zai san ilmul maqasid lughawiyya ba wanda bai karanta ilmul maqasid shari'a ba zai san maqasid shari'a ba wannan ne yasa dalibai da dama suke cikin mi suke cikin matsala to nan harfiyatiha ana nufin kai aiki da zahirin nafsi zanzurutun shi karara a koda yaushe a a asalin da zahiri ake aiki amma ba a son ai aiki da shi kullun ko cikin ilmin tarjama sai an nabbaha ka ga wannan akwai abin da ake ce ma wato a tarjama الحرفية والترجمة بالمعنى akwai tarjama harfiya an ce harfiya ba ana nufin haruffa ba a ana nufin ka ɗauko zahirin kalmomi yadda suke jere ka ɗora su akwai kuma a'a ka hankalci me ake son a ce don wani yare shi na gabatar da wani abu akan wani kuma yadda wani yare shi ka ɗauka wani abu wani yaren ba haka shi ka ɗauka ta ba yanzu da hausa in an ka ce ɗan iska wani malami ana bada labarin shi da an ka zo an ka ce khamsu fawasiq yuqtalna fil hilli wal harami akwai dabbobi guda biyar fasikai ko da an kace a kashe su ko cikin hilli ko cikin haram ko ba ka bane tunda an ce an hana a kashe abu a cikin harami sai an kai istisna'in waɗannan muna ganewa sai an kace khamsu fawasiqin wani malami sai an kace fasikai guda biyar sai ce a'a fasiki ai ai larabci na yace yan iska guda biyar to amma yanzu misali in kace dan iska bahaushe ya san abin da ake nufi da dan iska ko ba ka bane amma yanzu in kattayi da larabci kacce ibnul hawa'i kacce ba larabe ibnul hawa'i ya san ibnul hawa'i domin ba tsarin larabawa bane ko kacce ma bature fis de van dan iska kaga ba zai fa lalle kalimomin na faransanci na amma ba faransan ba faranshi bai sa abin da fis de van ba sai dai in ba haushe na in ya tsaya tunani ya kana abin da kake nufi kace na ci tuwo sai da ni yi gangakkari ganga ita wadda aka bugu kare kuma daban to kaga in bahaushe ce gangar kare na nufin ka ci ka koshi haka kai inda baka da bukatar wani ƙari abin ya maka yawa amma in ka ce je manje jusqu'à tambour de chien baturen faransa daga da tambour de chien muna ganewa kamar yanzu ka ce na kashe dala goma ko jikka ka fahimta sai ka ce qataltu mil franc ko alf franc balarabi bai gane qataltu sai dai anfaqtu ko badaltu ko ishtaraitu to irin wannan in baka fahimce shi ba daga nan za a gane wannan mutumin ba yaren asali yake magana ba da wani wuri na ya wurta to wannan abin to shi ake ma tarjuma bil harfiya shi sa lokacin da za a yin tafsirul qur'an kamar wannan lajina da an ka kafa a saudiya ai fassara alqur'ani da zuwa ga wadansu lagogi sai a ce tarjamatu ma'ani qur'an ba a ce alfazil qur'an ba domin in ka bi lafazi da lafazi zaka bata a wani yare amma ma'anar zaka hankalta ma mi suke nufi da shi a cikin yaren su mun fahimci wannan to ilmul maqasid ash-shar'iyya shi zai taimaka baka gane qur'ani da hadisi da yadda za a aiki da su da yadda za a hado su dan kakkace kai ma al'amurra cin masana akumundu kai ma al'amurra hawan kawara kamar yadda ɗalibai suke ganin kawai da sun ɗauki wanga hadisi ko ga aya abinda sun ka fahimta shi ne maksad na shari'a a'a shi maksad na bukatar sai ka tattaro ayoyi da hadisan da suke alaƙa da wannan mas'ala sannan ka tattauna ka taci shi yasa zaku ko malaman hadisi waɗanda suke kula da yadda ake fitar da hukumce hukumce ba malamin hadisi wanda ya buƙaci kawai ya ruwaito ya gane hadisin ya inganta ko bai inganta ba zaka isa sai ya tattaro lafuzzan hadisi in ka dibi Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu tabi'al muslimin muhaddith al-muhaddith al-asr in ya zo cikin ahkamul janaiz sai ya kawo hadisi da turuk din shi da ziyadat cikin shi sannan ya ce maka ziyadatul ula ta fulani ziyadatul saniya ta fulani ziyadatul rabi'a ta fulani sannan ya fitar da hukunci dan ya koya maka cewa a'a daukan lafazi guda bai isa ba a fitar da ma'ana muna ganewa wannan duk shimfiɗa ce nake yi saboda mu gane abin muhimmancin ilmul maqasid mu gane muhimmancin ilimin balaga in baka gane balaga ba larabci ba zaka taba gane larabci ba sai a kawo maka wata kalma a ce ba ita ake nufi ba kaga Allah ya ce fa ma rabihat tijaratuhum mi fa ma rabihat tijaratuhum a fassara kasuwancin su bai riba ba to shi kasuwanci shi na yin shi shina taya shi su zo kasuwa shi kasuwancin ana nufin ba su yi ba su yi riba cikin kasuwancin su ba majazul isnad kenan to kaga yanzu in fassara ba haushi da mu ce kasuwancin su bai riba ba haushi ba zai gane ba sai dai mu ce mishi in zahirin shi za a fassara haka ake fassara shi amma ga abin da ake nufi to kaga in baka san balaga ba ya zaka yi ka fahimci me ake nufi anan muna ganewa da kyau so shi harfiyan akwai matsala yanzu raƙumin daji ya sunan shi da larabci azzarafa ko da zayun to yanzu inda zo ce ma balarabe ra'aitu jamalar gabati ni da gane jamalar gabati ya gane ba to da Allah ɗaliban ilimi mu gane da kyau irin mutanenmu na Nijar daga zuwa Cote d'Ivoire da sauran kasashen gwarawa in sun kaɗan koyo faransan su ya an kato shi ne aka ana bugawa cikin abin nan sai a ce je tu de san franc à la bouche de cinéma na kashe dala 40 bakin sinima kaga wannan ai eh to badalla ra'aitu ibnul asa na ga dan sanda ya akulu antum wa antum yana cin ku da ku ala anti anti akan keke wai keke duka irin wannan hayaniya ce don Allah ɗaliban ilimi mu san abin da muke yi ba mu ba hayaniya muke so ba san muka a gane karatu da kyau don haka ilmul maqasid zai iya ce maka nafsi ba zahirin shi ake nufi ba akwai wata manufa bayan shi eh yawwa yawwa kamar yanzu kaga da english son shine da an gane ko air shine iska nan an ka samo airtel an gane ko domin r yana nufin iska don saboda sautin iska ke ɗoka shi tel daga tele ne asalin tele kuma yana nufin abin da an nesa a cikin yaren girkawa grek shi yasa an ka ce television vision kallo tele daga nesa daga nesa kana iya kalla tele command command ka juyar da abu daga nesa zaka iya komande tele charge daga nesa ka ɗauko wannan abin ka kawo makanka to sai an ka ce airtel iska daga nesa zai ɗauko sauti ya kawo maka to amma yanzu ɗan iska baka iya ce mutum da ingilishi ka ce mai misali eh, son of air ko air son ɗan iska ba a gane wannan to da haka wallahi mai hattara kar ka je kana ganin kamar kai karatu wallahi banda ta kaka yi domin ma'ilimta da sun saurari wallahi wallahi in dai mutum masani na minti biyar ya saurare ka wallahi shi na iya gane ko dan dagaji kake ko ba dan dagaji ba saboda mai ilimi zai gina magana shi na akan ka'ida ta ilimi yana bayani shi mai sauraren shi ya san wagga magana bisa ga ka'ida na an ka azata amma in ban kaura ta zaka ina zamu da ban kaura mu ruha maka mu asiri yan wada libai Allah ya taimake mu Allah ya ruha mu na asiri to almuhimmu shi yasa ne yi bayanin wannan harfiya kin nan ai hattara da harfiya kin nan domin kalma ce tana nufin kawai kai kullun ka bi zahiri abu ka ce haka zaka husarawa in ka ce haka zaka yi kullun zaka fada cikin matsala shi yasa bari cewa ilimin kaza bai da amfani in karanta ka gane shi to inda akwai kuskure sai kai bayani a ilmance to mu je nuktan mu ta gaba wujuhu tafsir alqur'ani bi maqasid idan ya kawo al-amthila to amthila kin nan ba sai mun dauke su ba an gane ko ba sai mun kawo amthila ba tun da ya kawo wujuh kin nan duk suna shiga ciki eh alwajhul awwal fuska ta farko ta'mimul khas mu rike da kyau ta'mimul khas abu zai zo a keɓance a cikin shari'a ko amma in mun kai amfani da ilmul maqasid sai mu ce abin nan ba keɓance ake nuhi da shi ba lalle keɓance zo a nasti amma abin nan ana nufin ya gami wanda zai iya cewa ai ƙarya ta ake yi sai a ce a'a misali inda Allah subhanahu wataala ya ce wa in kuntum ala safarin وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء تتمي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا malam da yazo yana bayani ba sai mun karanta larabcin ba yace aya ta nuna cewa rashin samun ruwa shine sababin da yasa an kai ruksa mutun cewa yayi taimama to sai malamai sun kace to ai akwai lokacin da za a samu ruwa kuma lokacin sallah ya kusan hita saura minti biyu lokacin sallah ya fita kuma ga ruwa in kai yi arwalla lokacin sallah ya hita in kai yi taimama kana iya samun raka'a daya man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-sala wata riwaya man adraka raka'atan min al-asr don zai zamu in ka dauki ruwa to amma sai a nuna maka me yasa an ka ce kai taimama ai shine don saboda in kan rasa ruwan kan lokacin shi fita saboda lokacin yana da muhimmanci shi yasa wadansu malamai suka ce ko da akwai ruwa in dai lokacin sallah zai fita in dai zaka samu raka'a to kai sai mamman da gaugawa ban sani ko mun fahimta ba misali na biyu kuma da nan aya ta ce wanda bai samu ruwa ba to ya an ka samu ruwa amma ruwan nan suna da tsananin sanyi kuma ana sanyi shine faqdul ma'i akwai hakikatan akwai hukman ga ruwa amma in kai arwala da su kana halaka kamar wajen yankin rasha to babu mallamin da zai ce ma a'a ga ruwa nan kai taimama saboda sanyin da akwai bai barin kai taimama kai kai kai alwala duk mallamin da ya ce ma ka kai kai alwala suka ce Allah ya ce wala taqtulu anfusakum don bai hankalta maka sadar shari'a ba ga ruwa amma ana tsananin zahi kuma ruwan zahi na yanzu da an ka sauke su saman murhu daga murhu to kaga in ka ce kai alwala da su halaka za su cin ba don shari'a ba su ta kai kashe kanka ba a'a sai ka bari da kai ru arwalla da ruwan zahi ana zahi gara kai taimama kai sallah in dai lokacin sallah zai hita kenan an ce ba a samu ruwa ba akwai hukuman ga ruwa akwai su amma kana tsakiyar sahara kuma kilomita 400 an da saura ba akai inda za a ba kuma abin da baka saura dan fiya wata biyu ai ko mallamai ba su ce ma ba taimama zakai kai ka san taimama zakai tambaya wasu ta Algeria da Libya ko ba kana bane ai akwai ruwan ko kuma misali akwai ruwan amma sai an kai kufir ga masu sai da ruwa sai sun kace dan fiya wata jakka biyar kai yanzu kana haɗe jikka biyar ka sai ruwa kai arwalla ai kuma ko ba a baka fatawa ba ka sayi taimama da kai to don haka kenan wannan yake nuna maka nafsi zai iya fadar wani abu amma ba wai ana nufin hali guda ba a'a halayen suna da yawa shi nafsin ya zo ne don ya nabba hankalinka don ka gane abin da ake nufi kenan sai zama to da me ake nufi shi ta'mim al khas an gane ko sannan kuma misali na gaba wajen ta'mimul khas shine inda Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan aya a zahirin ta abin da take nuna an hana ciniki in an ka kiran sallah an gane ko amma idan mun ka dubi abinda yasa an ka hana ciniki a lokacin ciniki a lokacin da an ka kiran sallar juma'a huwa kaunuhu shaghilan anis sa'i al-ma'mur fil awwal al-aya domin zai hana ka ka tahi zuwa ga sallar da an ka umurce ka ko ba karan bane to tunda hakan gani dalili kuma an dauke maka wannan hanin in an ka kare sallah dan ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah kinan nan sai ya zamanto a'a ba ciniki dai aka nuhi ba duk abin da zai shagaltar da kai daga ka kai juma'a tunda in kace ciniki dai sai mutum ya zo shi zama shi na kallon tele in kace wani kaza an yi kiran sallah sai ce a'a wa zarul bai Allah ce Allah bai ce wa zaru mushahadatu tirfaza eh kaga an kai haka nan kuma an hita daga inda an ka sama gaba mun gane ko yawwa to sai mu je zuwa ga misali na uku inda Allah ya ce wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat kina aya aya a zahirinta an gane ko an fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin karshen ayat an gane ko kenan idza tazawwajat anna al-ama idza tazawwajat thumma zanat fa alayha nisfu ma 'ala al-muhsanati al-hurra min al-'adab ko ba kadan bane tun da rabi gare ta wa zahiru min hadhihi al-aya anna illatu at-takhfif anha huwa ar-riqq ai abin da yasa an ka sauka mata saboda mi saboda tana baiwa ba sani ko mun fahimta ba to shi kenan tunda mutum wanda abbawa ya kunu sahibuhu bihi ghaira kamilil irada bai da cikakkar irada niyya wa ala hada takunu ahliyatuhu aidan naqisa ahliyatuhu cancanta shi na ya zamanto mai incin kanshi sai zamanto bai da ita to sai malamai sun kai kiyasin bawa namiji duk da yake aya bata faɗi shi ba to kaga yanzu inda ba mu kallon maqsad na shari'a sai mu ce a'a shi namiji ba a haɗe shi nashi ba ko mu ce ai mai bulala ɗari ko mu ce a bawa ma kashe shi ake yi aka babu hujja to shi sa maqsad na shari'a abu ne mai muhimmanci kada ka kuskurantar da mutum ya faɗi magana tambaye shi dalilan shi mun gane wannan to wannan huska ta ɗai kenan ta'mimul khas wanda mun bada misali guda uku malam ya kawo misali guda uku an gane ko sai kuma abu na biyu alwajhu thani fuska ta biyu tarjihu ba'd ma tahtamilu al-aya cikin ilmul maqasid sai a rajjaha a rinjayar da wata ma'ana daga cikin ma'anonin da aya take ɗauka in an hankalta ma ilmul maqasid ba sani ko muna fahimta ba zai zama to aya tana ɗaukar ma'anoni daban-daban amma in mun ka hankalta ma maqasid da shi za mu rinjayar da wata ma'ana akan wata misali inda Allah ce wa uhilla lakum ko wa ahalla lakum a wata qira'a ma wara adalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinin ghayr musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida wa la junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'd al fariida to famastamta'tum bihi minhunna wasu ɗan shi'a da suke tsaye akan nikahul mut'a sai sun ce wannan aya ta ce famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida kaga nan aya ta ce ayi nikahul mut'a shi yasa karuwan turai da sauran karuwai na duniya sun kai ta shiga shi an ci inda musulunci bai yadu ba saboda an ce ana nikahul mut'a ana auren awa daya kenan karuwa gashi za ta samu kuɗin ta kuma ta ci gaba da addinin ta da musulunci tunda kato da iya shigowa sai su yi aure na awa biyu in an ka kare ya ta kaga karuwanci na nan matsayin shi Allah kai mu da tsari to lalle shi nikahul mut'a in ka duba in ka diba cikin sahihi muslim zaka ga an halatta shi daga farko aka haramta shi aka sake halatta shi aka haramta shi kina an halatta shi to bi an haramta shi haramci kuma shi yazo na karshe to amma in shi a saboda sun san da cewa in duk addini in ana son a ja mutane gare shi sai an bude wasu hanyoyi na banna waɗanda ke jawo mutane kaga cikin kiristanci kiɗi ana yin shi ka fahimta wani sai zo cikin musulunci sai shi halatta ma gayu kiɗa yace a babu hadisin da yace haramun ne kaga kenan gayu sun yarda su sha music kuma duk ai aljanna eh muna ganewa kaga ne kahul muta ai an ka halatta shi karuwai sai su ji dadi gashi suna addini su kuma suna samun kuɗi to duk in ba an hada da shedanci ba an kace cikin addini yake da waya ga mutane sai an ba halatta musu abin da shari'a ta haramta shi yasa da wannan suke jan matasa sai ga matasa na ta kuwa an ce muta a daidai na kaga katu ya samu mace shi ta darkakata kuma wai ibada shi kai sannan kuma yazo ya sha music ya ji dadi kuma ibada ta shi kai kuma duk Allah ya kada su aljanna ko a halatta maka cin ribar abin da ya kamata haka Allah kai mun sani to almuhimmu anan daga cikin abubuwan da anka ake tarjihi da su na farko akwai nafsi tun da hadisi ya zo ko in ci hadisai kadiba cikin ikhtilaful mufassirin na ustaz dr sa'ud funaisan doktora da ya rubuta a kasar saudiya a cikin asbab ikhtilaful mufassirin ya kawo wannan kuma ya kawo tahqiqi kan wannan mas'ala da sauran littattafai ba dole sai wannan ba amma ala ayyati hal anan abin da ya kamata mu gani shine cewa daga cikin abin da zamu yin tarjihi akan mazhaba ahli sunna ita ce kan gaskiya da an ka ce fa mastamta'atun bihi minhunna an gane falistimta'u fi ayatin nisa'i huwa al-ifda'u ila al-mar'a wal masisu laha tajibu al-mahar to su kawai abin da suke yi yace to wayurajjihu hadha al-ihtimal al-ihtimal al-akhar daga cikin abin da zai rinjayar da wannan ma'ana da mun ka dauka na aure ake nufi akan waccan ma'ana istihdaru maqasid al-qur'ani fi az-zawaj manufofin da sun kasa an ka ce ayi aure fa inna az-zawaja asasa asasan shur'a lit-tanasul ai an shar'anta aure ne don a samu zurriya ko wa hibdun nasal a kiyaye kuma zurriya wa ayatihi kuma a kula da su li yakuna baina zawjayn mawaddatun wa rahma dan a samu kauna da rahama da tausayi tsakanin ma'aurata yansha'u fi zilalin fi zilaliha nasl wanda karshen wannan rahama da tausayi na za a samun wato zurriya wa yutarabba kuma a tarbiyantar da ita ko ba ka nan bane wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadatan wa rahma nisa'ukum harthun lakum fatu harthakum anna shi'tum muqaddimu li anfusikum an gane ko yace fal qur'anu yadullu ala anna al maqsud al asli min al zawaj min al zawaj huwa an nasl nisa'ukum harthun lakum wal harthu huwa makanu az zar' kaga wanda ke cewa ana zo eh ya halatta azumma ce ta dubu sai a ce a'a wurin da a harfu inda aka shimka ta hito in mutum ya shekara ɗari shi na take mata sai zubura ai babu wanda zai fitowa sai hasara ko ba ka nan bane shi yasa da yawan mata sai su kawo ƙarar mazan su ce ba su son aure sai iyayen su su kiya musamman in dan wani babba ne wani mai kuɗi ko dan siyasa ko dan wani masarauta ko ba ka nan bane yana ba iyaye kuɗi shi ko karshe ba a sani ba tana yi wa ashe liwaɗi ne yake yi da ita tana jin kuma ta zo ta faɗi sai an zo ciwo ya kama ta jijiyoyinta sun saki kashi yanzu yana hitowa da lissefa sai babu wata matsala sannan a gane masiba ce to shasta malamai daga cikin dalili suka ce harfun lakum wurin noma ne in an ka shuka akwai abin da zai hito kaga wannan yana nuna muka cewa kenan mace ba a zuba ta baya to almuhimmu abinda muke son mu gane su yan shi'ar suke ce ana nikahul mut'a idan an kankanta ba kasa na aure in an kai auren awa biyu an ka ce aure ya mutu ba tare da an saki ba ina za a samu zuriya ina za a tarbiyya babu kaga wannan yana daga cikin abin da ke sa ilmul maqasid ya taimaka mun wajen mi wajen at-tarjih mun gane ko to kaga na an yi tarjihin abinda ahli sunna sun kace akan abinda ɗan shi'a sun kace da wannan maqsad na shari'a ma'ana yana cikin almurajjihat to sai kuma misali na biyu inda Allah ya ce wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum fakatibuhum injimalan yadullu bi zahirihi ala wujubi mukatabati man talaba alkataba min al-arqa fakatibuhum ku rubuta musu in bawa yace yana so ai mai kataba kataba kenan zai yanci kan shi je ya aiki rinka kawowa daga lokaci zuwa lokaci to siga kuma in ta zo ta amr tana nufin wujubi sai an samu karina za ta hidar da ita kenan wadansu malamai sai sun kace nan anna al-asla wadansu malamai sun kace wa tahtamilu as-siga wa tahtamilu hadhihi as-siga ad-dalalata ala an-nadbi wasu kuma sun kace a'a ba wajibi bane mandubi ne to sai malamai sun kace annal asla fi sigatil amri lil dalalati ala wujubi kina asali tana nuhimi wajibi shi an samu qarina na biyu sai sun kace mulahadatu maqasidil qur'anil karim allati al amma allati min ahammiha tahrirul bashari min al ubudiyyati li ghayrillah yana da sun maqasid na qur'ani ba a son bauta yasa ko kahiri da an ka ce ya zan bawa saboda ya ki bauta ma Allah ne sai Allah ya azautar da shi an ka yaki an ka kamu shi ya ki bauta ma Allah sai shi bauta ma dan adam irin shi to amma daga baya da ya yantar da shi to kenan tunda qur'ani yana son yantarwa sai a rinjayar da cewa lil wujubina in dai sun ne ba sai a yi musu da wannan maqsad wannan ya kawo wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayika na malamai wasu sun cewa a alal nadbi tunda ba wajibi na ba ina fata an fahimce ni misali na uku wanda ake hankalta ma maqasidu shari'a ayi tarjihin sashen abinda aya take dauka shine wajen inda Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون kaga ga aya in ka dauki zahirinta ni za ta nuna maka alaikum anfusakum ka kan makanka la yadurrukum man dalla idha hadaytum ko ba ka nan bane kai in ka shirye babu ruwanka da wani kenan kaga wannan aya tana nuna a daina wa'azi kawai kai dai ka shirya ka zaman to salih amma ga ka zan muslih ka san muslih ya yi salih zama matsala shi salihun nagari shina sallah amma ba muslih bane amma mai sallah kuma yace ai sallah ya zan muslih shi yasa da ka zan muslih to ka zan matsala cikin al'umma wallahi ka zan matsala ko gidanku ba a son ka duk mai cewa a gyara ba a so ne duniya an hisan mai cewa a yi bila'i a hoshi a kama dan kama a twali ko a tsagi shi aka bida haka duniya take a wannan ka'ida ta mallan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zalla makka shekara 40 abin da suke kira ne ko ba kana bane domin salihun ne fi nafsihi daga ran da yazo ce a'a a gyara a daina zalunci a bar shirka a daina cin dukiyar marayi sai sun kace sahirun kazzab domin muslih matsala gare ce shi ko Allah ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi dhulmin wa ahliha muslihun to ya hanka ce la yadurrukum man dalla idha hadaytum a daina wa'azi to ina al'umma za ta gyaru kaga babu gyaran al'umma to wani in ya rike ga sai ce kai da Allah mallamai kuma mulahiya Allah ya ce alaikum anfusakum muna ganewa sai a ce a'a wannan aya ba tana nufin ba ku bari a'a ku yi umurni da abu mai kyau ku yi hali da abu wanda yake bai da kyau amma gwargwadon ikon ku in kun ka isar da sakon Allah shikenan wanda adda rabon dauka ya dauka wanda bai da rabon dauka kuma shikenan amma ba shikenan da ai shiru ba dalilai kuma ayoyi suna nan Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ka gani sannan kuma Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah 'azizun hakim kaga wannan ya nuna cewa ashe mi ashe aya ana fassara ta da maqsad kinta ne ba wai zahirin lafazi da abin ba don in ka dauki alaikum anfusukum ba za a taba yin wa'azi ba ina fata ana fahimta ta eh ko in ka dauki innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu saka ce a bar wa'azi sai a ji maka a'a nan ana nufin ko dai kafirai ne waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba waɗanda sun ka mutu a Badr ko ko a'a ana nufin kafirai waɗanda su mutu a kafirai Allah ɗina ya san su amma kai kai wa'azi daga cikin hanyoyin da ake bi wajhu salis taqyidul mutlaq aya sai ta zo ta zamanto sake amma an kankalta waqtin da shari'a sai ai taqyidin ta misali Allah subhanahu wataala ce wastashidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada kaga zahirin wannan aya an gane ko ba a shartin ta adala ba fi shuhudi uqud tadayun in za a shaiduna uqud tadayun kamar kulla alaka ta bashi domin ce wasu tashiru shahidai an gane ko to to amma duk wanda ya kalli makasin na shari'a zai ga Allah subhanahu wa ta'ala wani wuri yana shar'anta adala game da shaida ina fata an fahimce ni domin li'anna al'amura bil ishhadi ja'a mutlaqan lakin kenan man ya kamata a sa man man tadabbara maqasid al-aya min awwaliha ila akhiriha ka qawlihi wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dhalikum aqsatu inda Allah wa aqwamu lish-shahadati wa adna alla tartabu yadullu ala wujub ishtirat al-adala fi shuhadati mudayana domin haƙƙi ake son a kiyaye me yasa an ka ce a rubuta me yasa an ka ce a kashe ru dan mi don ka haƙƙi shi tozarta to ko in ko ba a son haƙƙi shi tozarta wal ishhadu hifzu haqqi ad-da'ini an yadhi'a ولا يكون ذلك الا اذا كان شهود من يوثق بهم ولا ثقه بغير العدل التقي kaga da wannan zaka nuna cewa kenan cewa a samu amini cikin shaidu kuma wani wuri ma yace a sa shaidu adillai wa shi zawai adlin minkum wa aqimu shahadata lillah ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-mautu hina al-wasiyati ithnani zawa adlin minkum aw akhara min ghayrikum kaga ana kawo adala to kina wannan yake nuna maka maksad na shari'a shine a samu shaidu wanda yake adili sannan kuma daga cikin ilmul maqasid na abin da cikin ilimi ana amfani da ilmul maqasid don taqyidul mutlaq tunda shaidu sun zo mutlaqa an kai taqyidin su da adala kamar inda Allah ya ce fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth ko ba ka bane in an ka dubi zahirin shi yace dullu bi zahirihi ala anna al-umma tastahiqu thuluth tarikati ibni hal mutawaffa kidan mace tana uwa tana daukar sulusin dukiya ɗaya bisa uku idan lam yakul lahu waladun wala ikhwa in bai da da bai da yan uwa sawa'un kana nasibuha akthar min nasibil abi abil mayyit amla ko da rabonta ya kasance ya yi yawan abil mayyit uban wanda ya rasu ba shi uban ya mutu ba uban wanda ya rasu amla dan kenan kama idza tuwfiyat imra'a kama idan mace ta mutu wa tarakat walidaiha ta bar iyayenta wa zawjuha faqat da mijinta kenan fa ya akhudhu zawjun nisfu ga ka'ida tun da shi miji nisfi zai dauka walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad wal ummu thuluth uwa kuma sai a bata thuluthi wa ya akhudhu al-abu al-baqi uba sai shi dauki daya fa yakunu nasibul ummi fi hadhihi al-hala akthar min nasibil abi tunda in miji ya dauki nisfi kaga cikin hudu eh a tunda nisfi na kenan biyu za a kasa dukiya in an kasa ta biyu miji zai dauki daya ko ba karan bane to yanzu daya yayi saura to an ce a bada sulusi kenan yanzu tunda ba ta rabuwa sai an maida ta hudu an gane ko to shi shi ɗauki biyu ita ta ɗauki ɗaya kenan ɗaya na zai saura to shi na da ya ce aksar wanga magana bai dace a ce aksar ba sai zama to misluhu tunda kowa guda na zai ɗauka to wannan kuma ya ce lakin haza yukhalifu qa'idatal mirath al amma wannan in muka ɗauke shi a zahiri zai saba ma ƙa'ida ta rabon gado amma lizzakar mislu hadd al unsayayn ko ba ka dan bane ah yo idan miji ya ɗauki biyu tunda shine nisfi na hudu uwa ta ɗauki sulifin dukiya a dole dukiya sai a raba ta shidda afwan shidda haka ne shidda za a raba ta in an raba ta shidda miji ya dauki uku ba ba karan bane kenan ita ko ta dauki biyu ita uwa tun da shine sulufi biyu uku sune shidda aiko haka nan dai na magana shi aksa kenan guda zai saura to an kai aiki da ka'ida aiki nan uba shi guda zai samu kuma ga waccan ka'ida lizzakari mithlu hazzil unsayni don ba kan yaya ne suke ba da yanzu za a yi da wannan shi yasa sai a ce ta hudu sulusal baƙi idan an karba ta shidda miji ya ɗauki uku to uku sun kai saura sai ta ɗauki ɗaya shi ne sulusul baƙi sai uba ya ɗauki biyu sai zama tolin zakar misul habbul umfai in bai aiki da makasar shari'a ba yan uwa ya za a shi yasa ilmul maqasid wallahi wallahi ko lokacin da mun ka sai zandar an yi muhadarat kan ilmul maqasid da kuma alaƙashi da fannoni daban na shari'a illa kafin mu tsaye da karatu akwai wasu maqasid da ya kawo waɗanda ma ya kamata su ma mu ƙara da su saboda muhimmancin su ina fata ana fahimta ta dan ya kawo wa kana sahabatu wa fuqaha'ul islami yafhamuna nusus alkitabi wa sunna ala dawi maqasidihi sahabbai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da malaman musulunci suna amfani da nasoshi akan maqasid banda masu ai manzo Allah sallallahu alaihi ya amfani da maqasid shari'a an gane ko ka'aba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo makka Aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam tace ah wai hijir kin da aka ce ma hijir Isma'il duk da ke hijir na ake kiran shi sun ce kabarin Isma'il na annan ko ko kabarin mammashi wannan babu wani dalili akan haka hadisan da sun ka zo ba su inganta ba amma dai sauran cikon Ka'aba na shi yasa in ma baka kai wani babban mai kuɗi ba ko wani abu in ka zo nan ka samu ka faɗa wannan katanga kai raka abi kamar ka shiga cikin Ka'aba na kai sallah tunda ba duk mai kuɗi na ga samu ba Allah ya san hikimar da ta sa ya bar wannan gurin to abin da kamata mu fahimta anan shine cewa sai lokacin da Qurayshawa za su gina Ka'aba sai sun ka ɗauka maka su alƙawari ba za su sa dukiya haram ba cikin gina Ka'aba haram a wannan lokaci a abin da ya musu saura na tunanin su kaza haram na ko da babu shari'a ko mu ce cikin sauran shari'a da hankalin su sai an kace ba a son kuɗin karuwa muna ganewa da sadakin karo duk ba a sawa sun ka ce su za su ginawa to da suka zo sai duke su ta halatta sai ta yi karamci sai ta tsaya bakin wannan wuri sai sun ka tsaya bakin nan wannan dan wurin sai sun ka kewaye shi shi busa shi ba amma cikin ka'aba yake ka dibi tun lokacin jahiliya ba a son haram cikin aikin addinin Allah amma yanzu mutanen mu yanzu kowa babu ruwa ne duk inda kuɗi sun ka shigo ko ko karuwan duni gidan karuwan duniya ne ba da kuɗi a aiki na za'i wasu shekaru da suka gabata mun ka tafi kasar Benin Kwatano muka kai za muka yi muhadara a wani masallaci na zango na wani babban malami da ake kira Malam Habibu to bayan an kare karatu kan wasu bayani da an kai game da alkur'ani sai yake bayani ya yi godiya game da karatun da an kai to sai shi na faɗin wata magana yana kuka ya ce musabaka sun ka shirya ta alkur'ani saboda musulmi ba su da kishin alkur'ani aka yi neman yadda za a yi a wannan musabaka shi yasa musabaka ce nan ba dole bane ba wajibi na ba in mutane ba za su yi ba in ba ku samu wanda za su ɗaukar nauyin musabaka ba kan ma ku yi sai wa a ce wajen bara a nemo kuɗi wajen wani wajen wani shi kanshi zai jawo addini matsala wani hice sata na za a yi ba a mallamin can zawara ta gani ya kasa mata riba ya kaso a kawo kuɗin musabaka ya kada su can ba musabaka ta za su yi ba musa a baka an gane ko duk an kare ma an karasa sai an ka samu wani kamfani ya ce ya ɗauki ko miliyon ko ɗari na ya ce ya ɗauki nauyin wannan musabaka ɗin mallan yana murna yana jin daɗi sai an ka tambaya ina na ashe gidan kamfanin giya na na kwatanu to kaga in wani na sai ce ha kai giyan nan da suka sai zuwa ba komai a amshi kuɗin nan ba komai an ba su harba ba to don haka wallahi hatara to manzo Allah sallallahu sai ya ce mata to kenan duke su su Quraishawa bu samu sun ka cika ba sai ya ce mata to kenan yanzu ai ya kamata yanzu akwai kuɗi akwai komai manzo Allah sallallahu yana jin magoya bai akwai dukiya in yace a gina Ka'aba ai yana a gina ta a cike wurin ko amma sai ya ce a'a in ba da mutanen ki suke sabin shiga musulunci ba su rabu da kafirci sosai ba da na mai da ta akan wannan amma yanzu in yace shi wannan shubuhoyi da su tashi ce a ce ta kun gani shi na son shi ciki a ce yayi aikin da kowa bai bai ya kowa shi yasa in kana son ka zama da mutane lafiya kakka yarda ko cikin magana ka ko cikin aikin ka ko cikin ka a gane kana nuna kahi mutane sai ya barta akan haka don mi saboda yana taba ta ana cewa to kun gani ya ja ma gidansu daraja ai gina aka ba halatta na ku amma saboda aiki da maqsadin shari'a bai yi wannan ba kenan tun zamanin manzo da sallallahu akwai ibn maqasid muna ganewa ko imamul bukhari da muslim sun fitar daga ibn umar kamar da malai yake cewa an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli anna ahadun al-asr illa fi bani quraiza kada dai yayi sallah in ba cikin bani quraiza ba shikenan wasu sun kace abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nufi sai sallar asar ta yi wasu kace a'a abinda yake nufi sai mun zo cikin wurin sannan mu yi sallah wasu kace a'a abinda yake nufi dai mu ci gaba da tafiya amma in lokacin sallah ya mu tsaya mu yi sallah kuma mu ci gaba da tafiya tunda in la yusalli anna ahadun al-asra illa fi bani quraiza kaga waɗansu sai sun kai aiki da zahiri sun kace yana rufin ka a tsaya ko lokacin sallah yayi wasu kace a'a ai aiki da maqsad inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wasu sun kace sallah amma da yake istihadin su dukkan sun yi sallah cikin lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zargi daga cikin su ba misali da biyu Hudhaifa ibn al-Yaman sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure wata mace kitabiya bil mada'in wuri yake cewa mada'in an gane ko sai sai na Umar yace mai kai sakatta sai sai na umar ya ce sai shi hudaifa ya tambayi manzo ya tambayi sai na umar radiyallahu anhu a haramun hiya ya amiral mu'minin shan haramun ce fa kataba ilaihi umar a'zimu alayka an tada'a kitabi hadha hatta takhalla an sabiliha Allah ta kitabi gakka bar wagga takarda da baka sai ka sake ta kan ma ka sake min wata magana fa inni akhafu an yuqtada bik an yaqtadi bikal muslimuna kai shugaba ne in an ka arme kitabiyya kowa sai ce zai arme su fa yaktaru nisa ahli dhimma sai su zaɓi matan kafirran amana ibn al-qayyim ya littafi akan ahkamu ahli dhimma li jamalihin saboda suna da kyau yahudawa kyawu gare su duk duniya da yahudawa da mutanen indiya an gane ko da mutanen ethiopia ana ganin sun yi duk duniya da mutanen iran sun yi kowa mata masu kyawu to yahudawa kai ka adami ba yahuda kyawu gare ta sai kuwa ta tun da liman yayi mu yi zamu yi daga nan kuma ya ce waka fabi zalika fitnatan lin nisa'il mu'minina sai bar matan mu'minai wata ruwaya kuma tace inni akhafu an tu'atul mumisati minhunna ina tsoron ku hada karuwai daga cikin su domin mace in tana da kyawu in ba namiji wanda adda tsararren imani ba ko zina take babu ruwa ne akwai wani mutum da ya zo matar shi tana zina sai wani mutum ya zo ya gaya mai ce alaji ina son yi magana da kai zancen wancan sai ce kai kai kai kai dakata kakkai mai zancen ta duk abin da zaka faɗa min shi na ka ce tana kwana da wasu maza ya ce na san da haka kuma ni yarda zama da ita teka Allah billahi lazi ya ce duk abin da zaka faɗa min to kyawu gare ta wala abdullahi kuma shi bai iya rabuwa da ita ya ce kai kai kai dakata duk abin da zaka faɗa min ka ce tana kwana da maza ya ce na san da wannan ya ce amma haka na nake so in zama da ita tayyaka Allah in ba dan wani abu ko hankalin sai in faɗa muku akwai kuma wani shi ma haddarin ina iya faɗi amma ban faɗi zai tafi a amurka sai kire mata ne mata biyu gare shi ce to amurka zani kuma ban baku takarda ba amma kun san ne ban zama kuro bale na tafi amurka na iske matan amurka jajayi faɗawa na zanyi don haka na baku izini duk wanda ta ga ƙato in tana so su yi wanda suka so billahi lazi to kenan sayyidina umar radiyallahu anhu ya fahimci ayar da ta halatta auren matan ahlul kitabi al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum kuma kana bani fahima umar hadhihi al-aya ala dawi wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum dhalika li anna al-ayata al-ula fiha hillu nikahil kitabiyat a cikin su akwai an halatta wal ayatu thaniya fiha al amru bi tazwijil mu'minat ko ana son a aurar da mu'minai mata wala yutrakna ayama ka abar su ba su da miji auna lahunna ala al afaf domin wannan zai taimaka musu zaman to kamammu alladhi amara Allah bihi kinan fala yajuzu ta'tilul ma'muri bihi bi fi'lil mubahi ba za a bata ba shine ta'til abinda an kai umurni da shi bisa ga abinda an ka halatta kenan sai zaman to nan min babu aula kashi abu ya zaman to fitila muna gane wannan da kyau maqasid shar'iyya kenan sai misali wanda zamu bayar halat bil muslimin ma jaa ayyam umar ibn al-khattab wanda mas'ala ce akwai sabani shekarar da an kai yuwa zamanin sayyidina umar ko da kana da imani ko baka da imani sai Allah ya jarraba ka fir'auna dai da yace shi ubangiji na yace shi abin bauta ne kuma yace shi ubangiji na kai cewa mai yahi Allah fa hajara fanada fa qala ana rabbukumul a'la sigatu tafdil na yace shi na ugan allori gaba daya to duk da haka Allah bai bar shi ba wala kad akhadna ala fir'auna bis sinina ko zamanin fir'auna an taba yin wa kaka sa tsammanin wai in ka bi Allah Allah ba zai jarrabe ka ba in ka bi Allah sai ya jarrabe ka in baka bi Allah ba Allah sai ya jarrabe ka to fa kasura surraqu sai barayi suka yi wa zamanin sayyidina Umar fa auqafa Umar iqamat al hadd alaihim sai ya barzancin haddi ma a qawlihi ta'ala was sariq was sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizul hakim domin mi zalika li anna al mas'anna al maslahata al marjuwata min al uquba la tahaqqaqu ma al majaa'a maslahar da ake son a tabbatar in yi ukuba in an yi sata ba ta tabbata ma almaja'a tare da yunwa tulji'un nasa ila aklil haram domin mutumin da yake bai da abinci bai da yadda zai yi kuma ya biyo ya ce wani dan abinci da zai kai mai yara ne kaga wannan hakikatan ba sata kake don yan so ya sata ba bai san yadda zai yi bane to sai sai na Umar yace tun da yanke hannu ya yawa a daina muna ganewa to wannan ya hankalta ma maksad na shari'a to wani lokacin ana hankalta maksadin shari'a min babu aula kaga ne nikahul kitabiyya ta ya halatta amma barin muminai kaga kuma zai jawo wata fitina sai a ce to manya bai dace ba tana yiwa ga magarin mutane sau su yi amma shugaba bai dace ba shi yasa in kana malami akwai matar da bai dace ka aure ta ba amma galibi waɗanda sun ka fitinar da son mata masu kyau mutum uku na babban mai kuɗi da babban mai matsayi na siyasa ko sarauta ko DJ da babban mallami waɗanda suka son mata masu kyau duk duniya ba wai kowa bai son mata masu bane amma su adda damar da suke ganin suna iya auren su to ko da sun aure su fitina ta shi yasa waɗannan matan su ko fitina ce mace mai kyau galibi tare da shaidan take ko ko miyagun aljannu sun su fada cikin su sannan ita ba ta bin qur'ani ba ta bin hadisi ba ta bin shari'a ita abinda a shari'a ta abinda a qur'anin ta abinda a hadisin ta abinda zan taga su kuma da wuya mai son ya samu halat ya ci halat ya aji mace wata mai kyawu ba ta zuwa galibi su ba su zuwa inda da halat na dole sai ka hada da haram da dukiyar mutane kuma in ka azama dan kowa doka baka azama dan ta doka don wanda baka iya azama uwa sai doka kai ka dan ka azama doka shi yasa ko cikin diyan mallamai da diyan masu kuɗi da kaga wanda ya lalace wanda bai yi to an san a dalili dan amarya kenan muna ganewa to shi yasa fitina sai ta zo ta mamaye a wannan wurin shi yasa wata mace in kana jagora ko na addini ko na siyasa ko na abin nan saboda fasikancin ta ko lalacewa ta ko ko munanan manufofinta bata dace da kai ba sai dai irin soyayyar jayi ka to wannan kuma ɗan istazu kuɗin addu'a da kuɗin ɗarmon armi da kuɗin cibbo ba su aje mace mai kyau karambani da eh karambani da a gaban ga ɗan istazu ba mun ce cibbo halatta na ba koko yin sihiri a abin gani amma dai ƙananan kuɗi ba su aje mace mai kyau in ta gawurta eh ko kuɗin halatta da waya su aje ta wani lokaci ba su ba su azuwa dole sai an gamo da abin ga a zo a yi wa'azi a nemi taimako a baka kuɗin mutane kaga wata zaura ka samu ta riba ka sai ka kuɗi kaga sai ka dama addini matsala yanzu daga nan in ustazu kake mai gemi sai a ce dama mun ga muku duk mai masu gemi nan duk maciya amana a gani kaga MCS ka ce sai ka aure ta kuma tare da gayu ta ka kwana kaga sai gayu su ne duk wani malami a duniya don gani suka duk malamai haka suke ina fata da fahimta ta kana aure da mace kuma gayu na kwana da ita kuma kana yawo kana biyar ta neman ina na ta kwana kaga irin wannan jarabawa ce Allah kai mun tsari to wannan da haka ilmul maqasid ilimi ne mai fadi mun dan bada misalai wannan shine karshen darasin mu insha Allah ta'ala sai darasi na gaba sai a zo a shiga yanzu an kai ƙarshen tafsirul qur'an bil qur'an waɗannan nuqat guda shidda insha Allah za a tashi yanzu tafsirul qur'an bis sunna da kuma tafsirul qur'an بأقوال الصحابة بأقوال التابعين إن شاء الله رب العالمين كفين أقالي سيأشغل تفسير القرآن باللغة abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh